kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya ilimi cin zarafi rashin samun ci gaba tattalin arziki musamman rashin aikin yi rashin ruwa tsaftar jiki ta muhalli rashin kwanciyar hankali ga rashin tsaro ina mafita Hasken matasa.
hasken matasa Eh, hasken matasa shiri ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yasu. Za ta kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 90.3 a duk ranar Laraba a misalin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi na yammaci.
wani gidauniyar aminu makashi garba ta ɗauki nauyin kawo muku hasken matasa
hasken matasa daga nan ɗakinmu na yaɗa shirye-shirye na tashar gaskiya dukin karfe express fm mai yaɗa shirye-shiryenta a kan zangon mita 90.3 daga nan lamba 114 lamida crescent rukunin unguwanni na nasa jra misarwa assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin na hasken matasa wanda kuma sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a zo ba na ga a wannan satin in ban yi tuntuɓan harshen tsufa ba tunda an ce na shiga cikin matasa ne ka ne ka ne ko zainab a sati na goma kenan ko ba haka ba ne sati na goma kenan da muke gabatar da wannan shi na hasken matasa wanda a yau idan mai sararo bai manta ba akalla yau kwana shida kenan satin da ya gabata ya zama na ƙasarmu na ta Najeriya ta cika shekara 61 da samun 'yancin kai. Wanda kuma a shekara 61 nan mun san cewar matasan da suka yi wannan gwagwarmaya har aka kai ga samun 'yancin kai a sun yi shi ne a ƙarancin shekaru. lokacin ba wasu shekaru ne da su masu yawa ba wanda kuma idan aka yi la'akari da yawancin matasan wannan zamani matasan da suke da wannan shekarun na irin waɗancan matasan na wancan zamanin a daidai wannan lokacin a yanzu suna ɗakunan babarsu suna kan gadon babarsu suna jira a tuka tuwo a cikin gida a miƙo musu a basu to amma su waɗancan zamanin tuni sun mallaki hankalin kansu sun tsaya da ƙafafuwansu suna bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewar har ma ba wai gidansu ba ba wai unguwarsu ba ba ƙaramar hukumarsu ba garinsu ba a'a ƙasarsu gaba ɗaya suke hidimtawa to a yau a cikin shirin za mu yi magana ne akan cikin najeriya shekara 61 shin wace gudunmawa matasa suke bayar ko suke bayarwa ko suka shirya bayarwa wajen samar da ci gaba na ƙasa wanda kuma a ɗakin na yaɗa shirye-shirye kai tsaye a mamadu baka gabatar da kanka ba Muhammad Adam Tudun Murtala.
to tare da shi ne za mu gabatar da shirin ni kuma suna na nafisa murtala ahmad a malama ke ma ayyau kowa da kansa zai gabatar da kansa
Zainab Nasir Ahmad.
zainab nasir ahmad malama Wa Ahmad Aminu.
hawa ahmad aminu Zainab ce bata ƙara sunanta ba, sunanta Zainab Magana.
wace wannan zainab ɗin Bari ki gaji za a jima ka.
Au zaka zaka rika jin bayanai suna ta fitowa yawa tukare ta.
sai na hana ta cewa ta tsaya ta tsahirta to ai ka san an aka taba da abin da kowaye aka tabo masa inda yake mai kaikayi zaka ji yana ta fito da bayanai suna ta fita tuna ga Zainab da ke za mu fara a cikin shirin nan yanzu dai eh, kin ga shekaran jiya shekaran jiya waccan aka Najeriya ta cika shekara 61 da samun 'yancin kai shin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko kuma in ce dai daga lokacin da ku matasa kuka fara taku gwagwarmayar a wani irin kokari kuka yi wani irin ci gaba kuka kawo a ƙasa Najeriya Wannan gaskiya ne. Ni ah, salamu alaikum masu sauraro. Idan Ah, aka yi alaikum maganar salam.
kamar 'yancin kai, Mm.
kin ga kamar wata rana ce wadda kowane ɗan ƙasa Mm.
yake alfahari da ita.
Mhm.
Tunda za a ce me lokaci ne wadda ƙasa ta zama ta zama ta tsaya da ƙafarta, ta zama babu wasu turawan mulkin mallaka da suke ci gaba da juya ta ta samu damar kanta to duk inda aka ce abu ya samu independence Mm.
ana nufin cewa zai iya cin gashin kansa zai yi wa kansa abubuwan da yake so wanda za su kawo mai ci gaba Mhm.
to amma idan kika duba anti za ki ga cewa masu saurare idan aka yi maganar 'yancin kai za a alakanta shi da ci gaba Mhm.
to idan aka alakanta shi da ci gaba su wane ne kamar in muka dauki abin muka mai da shi baya su waɗanda suka je suka ɗauko mana yancin kan dan kamar binciken da na gudanar daga lokacin ma da aka fara zuwa akwai wata kungiya ta matasa da su suka fara ma zuwa har ƙasar Birtaniya To.
suka je a shekarar 1933 suka je har ofishin um, Kin ga dai kenan ban yi tuntuɓa harshe ba da na ce matasa ne a wancan su lokaci.
matasa ne a wancan lokacin suka yi wannan jajircewa suka fito suka nuna cewa su fa ya kamata a basu wannan yancin kuma suka je suka karbo mana yancin mu kuma da suka karbo mana yancin namu aka ci gaba da tafiya ƙasa ana tunani ana burin cewa nan gaba ƙasar Najeriya da- za ta zama ƙasa daga cikin sauran ƙasashe masu ci gaba amma wani abin takaici zan ce To.
ko kuma in ce dai ba a samu yadda ake so ba To.
gashi da yanzu abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata kuma abin da zai kara ma nuna takaicin shine yadda su matasan sun zama matasan mu kar in ce ba kamar wannan lokaci tunda bayanin da zan za ki ga su fa matasan nan fa namu kamar suna fama da wata matsala ta mutuwar zuciya zan ce To fa.
ba wai duka ba Mm.
saboda za ki ga cewa a za a da za ki ga matashi Mm.
ya fito ya nuna kansa ya ce zai iya Mm.
a kowane bangare Mm.
na harkar kawo ci gaba bangaren siyasa ne Mm.
bangaren kasuwanci ne abubuwan da ya shafi tattalin arziki amma na yanzu matasa yanzu zaki ga kamar sun fi raja'a da a nemo a kawo musu ko kuma suna ganin fa wai su basu ma kai matsayin da za su yi wani abu wanda zai kawo musu ci- zai kawo ci gaba ga al'ummar su ba yawanci matasan sun fi damuwa da abin da ma zai kawo wa kansu su kadai a ya za a yi Ba sa kuɗi.
tunanin wani.
yawwa ya za- ba sa tunanin al'ummar gaba ɗaya me za mu yi wa al'ummar ta mu kama ci Son gaba a'a kansu.
abin suna nuna cewa ya za a in yi kuɗi ya za a yi in sayi mota ya za a yi in gina gida ya irin son kai da kuma shine wannan abin da ya kawo cewa em, wasu kamar 'yan siyasa suke amfani da wannan damar wurin cewa to tun da dama waɗannan su ba em, zan Tunda iya- shi ma bari zaune ma ne in- in su.
yi baya game bayanin da shugaban kasa ya taɓa bayani kamar irin kamar malalata ya kira matasa ne To, ya ce a musu bakin ki lazy- dai aka ji.
lazy Nigerian youth din.
Eh.
to wannan kalmar ba za a ce duka abin da ya faɗa daidai bane amma kuma akwai zan iya cewa ni dai a mahanga ta kashi 80 na abin da ya faɗa gaskiya ne mu matasan mu sun fi yarda da abin da zai kawo musu kuɗi cikin sauki Mm.
kai ilimi ka je makaranta kai karatu a shi ya fi sanya za a yi ma ya sata amsa ya kai wannan ya, ya, ga- ya ce ya gama makaranta yadda matsala tun kika duba bangaren ilimi abin ya lalace in kika ɗauko kamar ɗalibi a shekarun baya Mhm, da ɗalibai na yanzu kika haɗa sai kiga a'a wa- sai kiga mutum ɗan university amma ɗan secondary school ɗin zamanin wancan sai su kara to a ina matsalar Har take?
ya mai fintin wani kauma.
lokacin sai kiga ai ta alakanta malamai to su malaman su waye suka koyar da su ai su ma ɗin wasu malaman ne suka koyar da su abin yana ta lalacewa kuma yana ta gaba yana ta gaba yana ta gaba mu gaskiya akwai lalaci a tattare da matasan yanzu zancen gaskiya To haɗiye ta haɗiya nan Zainabu Abu. Amana Adamu Aminu. Ah, k- ma- Lale marhaban da shigowa cikin wannan shiri na hasken matasa.
To masha Allah.
Wanda kuma amma kamar yadda Zainab take ta bayani a yau muna tattauna ne akan cikan Najeriya shekara 61 gudunmawar matasa don ci gaban ƙasa. To gudunmawar matasa don ci gaban ƙasa shine abin da Zainab take ta magana mun yi hange cewar a wancan lokacin su Samadu Bello, su Namandi Azukwe, su Sardauna, su ga dukansu waɗanda ma dai ai waɗannan su ne gungun waɗanda su Malam Aminu Kano duk matasa ne da yan ashirin da uku da biyar in yayi tsamari da yawa a ce talatin haka suke tsakaninsu suka yi faɗi tashin da suka yi gwagwarmaya har aka kai ga karɓo 'yanci kamar yadda zainab ta faɗa ta ce su suka tashi mai takanas daga najeriya suka tafi har birnin london don gwagwarmayan nemo ƙwato 'yanci to kuma dai abin da dai ta faɗa don ni da da kalaman ki zan rika aiki yanzu ta ce matasa na wancan lokacin da na yanzu idan aka haɗa dama ni ma kuma na faɗa ƙara jaddadawa ta matasa yanzu ba wani yunkuri da suke yi wajen kawo ci gaba ba wasu abubuwa da suke yi ta- ta yi magana ilimi yara yanzu sai sata amsa dan sakandare sata amsa dan jami'a sata amsa sun takardar tabbatacce da karatu ka biya kuɗi a baka to kamar akwai hanya yanzu wannan kenan hanya ce mai bullewa da ta hanya ce ta samar da ci gaba ko kuwa a ta wace mahanga kake kallon matasa daga ke she- da waɗanda suka yi gwagwarmaya shekaru 61 baya da na yanzu To madalla. Jama'a assalamu alaikum. Ko da Hausa suna cewa wai shuni shine daurin gindin dauda to kuma da abin da ga ya faru akwai dalili to to barin dawo da me da ke baya irin yadda kika ce matasan baya sun yi kwazo mm.
to lillahi wa rasuli kin san da abin da kika matashi ya samu to daga irin tarbiyya daga iyaye da malamai Mm.
sannan bugu da ƙari kuma duk rayuwar da aka ce babu matsatsi babu talauci ba waye to gaskiya akan samu tarbiyya ta sauki har kiga an samu da ɗa na gari Mm.
to irin su wancan na abin abin da ya same su kenan Mm.
to bayan tafiya ta yi tafiya har muka wannan lokaci gaskiya da layuwar suli ba tare an zama ɗaya ba akwai matasa da suke da kwazo masu ƙoƙarin neman kansu Mhm.
amma yadda juyin rayuwa ya sa ya samu ƙasan talauci da abubuwa in baka da hanya ba za ka zama wani ba Mm.
da yawa kuma suna kwazan wani lokacin kai kwazan kai kwazan a dan kofar da kai Mm.
bari in baki misali Ta.
idan kika kula akwai mutanen da tun shekara arba'in da suka wuce su suke mulki sun kise da su sauka
To an baka ganin cewar matasan ne ba su shiga harkar mulkin a da- a dama da su da harkar cewar su ɗauki ragama kamar yadda ta ce su ɗauki ragama ta tsuntsaya da kafar su mun yadda mun cancanta mun isa zami.
to ai zancen ki haka ne ai galibi idan ka ce za ka shiga wuri ai kana da magabata ba sai sun baka to magabata ne suke tokare ka To tsana ka.
yawwa in kika kula akwai wanda tun da muke waye suke mulki har yau su ne To fa.
tun da muke mi akwai kuma wanda matasa ne kin san ita karar magana da ake cewa yara manyan gobe to Mhm.
gaskiya ba ta aiki a Najeriya Au to.
gaskiya wata aiki gaskiya galibi za ki ga yaran har su fa fara kama su an ki a fasu dama akwai ma san ina suka mu ba su ma san inda suka dusa ba shi sa yana ɗaya daga cikin da ya sa yanzu za ki ga matasa wasu gwiwar su ta yi sanyi Mm.
kin ga a lokacin mu lokacin da muka yi secondary Mm.
galibin mu wallahi ba mu san sata ansa ba saboda shine babban abin kunya da za ka yi a rayuwa Mm, to amma yanzu akwai wani kanina ni na yi mamaki da ce credit tara ya samu
Saboda kai ka san Eh, kansa baya ni ban samu ma ni ko credit biyar ban samu ba To.
kin fahimta Mm.
amma yanzu kamar abin da ta faɗa ba alfahari nake ba irin yau lokacin ma ka abin da zamu yi wallahi dan jami'a ma sai dai kalle mu Mhm.
to kin ga a baya mun samu karfin gwiwa ana nuna mu cewa kaza shine kaza kaza shine kaza in kai kaza kai kaza kai kaza a lokacin ina secondary shekara ta ashirin a lokacin na fara zuwa Lagos neman na kaina saboda na yadda neman na kaina shine amma yanzu sai kiga mutum ya doshi arba'in jira yake a bashi Ya sallah.
ko shiga siyasa Mm.
to shi irin wannan abin da ke faruwa shine masana suke hange cewa gaskiya generation na gaba akwai matsala To to to to- to matsalar a ina take malam Adamu?
to gaskiya matsalar a magabatan mu suke To ba a matasan take ba.
a'a ai shi in aka samu kokwaran magabaci Mm.
wanda zai tsaya kai da fata Mm, to mm.
dole a samu s- matashi Mm.
to ko da ke magabatan namu da layawar su wasu sun yi iyakar kokarin su Wasu kuma.
wasu kuma gaskiya sun yi sakaci saboda mun shiga wata rayuwa ce sai dai ka haifi ƴaƴa galibi ka bar su wai kamar irin nature ta tafi da su to ka kuma ba zai haka Me ba kenan? ya- irin ya- kawai Allah ne zai kula da su Ya salam.
abin da ke faruwa kenan tunda yanzu zaka je ka ga matasi yana yawo ya kwana a titi bai san inda zai je ba abin da zai ci bai san inda zai abin nan ba ke ga mutum ya tara aya wani bai san inda yake kwana ba to ya za a samu generation na gaba masu kyau to amma in kika kula a baya kamar lokacin mu gaskiya lillahi wa rasuli kowa kokari yake ya nema abin kansa Yanzu dai kana so ka ce manya ne ba su ba wa matasa dama har su samu damar su gwagwarmayar da za su faɗi su tashi su samu na kansu ba.
eh to wasu sun bayar Wa- wasu kuma sun tsaya kai da fata sun ki barin Amma dai a- a kana nufin dai akasari abin da ke eh faruwa akasari kenan.
abin da ke faruwa kenan Mun gode ƙwarai mana da. a- a- a- a- Muhammadu za ka ce za ka ce wani abu Muhammadu ko Zainab ko Hauwa. To Hauwa. To. Eh dama ni ma ita zan wa Bari mu magana to koma amma ga ban san Hauwa.
me za ka ce mata ba.
To amma ni hawa abin ni tambaya ta a nan gurin shine idan muka kalli rayuwa ta yanzu kullum ana ta kuka akan matsala ta rashin aikin yi.
Mm.
Babu abin yi, babu abin yi, babu abin yi. Wasu sun dan yi hukura harkar noma yanzu noma ta gagara. Saboda zaka je a ɗauke Matasan ka kenan?
da sauransu. Dan matasan ne ma suka fi yawa a noman ma yanzu.
Mm.
To amma da yawa daga cikin mutanenmu mun raina sana'a karama. Akwai mutanen da za su zo kuna zaune da su a unguwarku a hankali sun zo suna yi karamar sana'a za su mallaki gida za su yi aure za su yi waya kai kana nan kana zaune kana zagin shugabanni. Me yake ganin ina matsala take ne da muka zama masu raina sana'a har ba ya zo cikin mu ya amfana da mu muna nan muna zagin shugabanni ba mu iya yin komai ba mu iya katabus ba.
Ah, Malama Hauwa.
A gaskiya inda matsalar take mafi yawancin matasa sun fi son babban aiki ne. Inda za ka je kawai ofis AC na dukan ka da biro kawai in duk abin da ka rubuta kuɗi za ka ji su ƙarshen wata sun shigo maka. ba za ka kamar yawanci wasu za ka ga suna neman nasu na kansu saboda wani za ka ga ko a unguwa ne zai kafa yar tire da shi shayi da burodi haka da indomi da kwai kuma gaskiya ana samu sosai kawai dai su matasan yanzu yawanci suna da san jiki ne ba sa son aikin wahala kalma ta fito suna da san jiki ba sa son aikin wahala aikin ko faskare haka ko ga ruwa duka dai yawancinsu dai duk ƙananan ƙananan sana'o'in dai da suke rainawa bangaren fasaha ba da da da da da, da kimiyya hawa'u ya muke wani irin kwazo kika ganin akwai wani kwazo ta nan fannin matasa suna wannan yunkurin gaskiya ba duka ba dai gaskiya ba yawancinsu ba kowa ke amfani da kwakwalwarsa ba gaskiya saboda wani lokacin wani Allah ya bashi baiwa wani bai san yadda zai yi amfani da ita ba
to amma dai ina jin a nan gurin nima barin adata Adamu nima in mai da kaina bako a cikin shirin nan yau.
auto Idan yau na da ta magana bangaren Adamu da aka yi magana ta Saboda- masu kimiyya da fasaha.
Ta.
Akwai shugabanni kamar yadda aka faɗa da yawa Mm.
da suka zo suka kankane harkar gwamnati ba sa son wani ya shigo gurin. Za ki ga su suke zagaye in ka yi takwas zai da wancan ya hudu wancan ya dawo A'a, wancan ya yi.
ka san Adamu yana ta Zaga.
juya hannu a haka ake ta kewaye za ki ga haka ake kewaye to za ki ga akwai muna da mutane masu fasaha da yawan gaske da ba su irgowa Mm.
za ki na ganin su a shafukan kafafen jaridu iri daban-daban wane yayi kaza wane yayi kaza amma ba samun support ba ba Ba kwarin gwiwa tallafi.
ba tallafawa Mhm.
so da a ce shugabannin namu daga sa suke ai tunanin mun wuce nan a matakin da muke da yawa akwai takwarorin mu dauko kasashe kamar irin India India suna samar da abubuwa da yawa wanda tunanin su ne fikirar su ne tunanin su ne mu ma muna da masu irin wannan basirar da yawa zaki ga akwai ɗaiɗaikun su a kasashen duniya wanda kuma duk inda suka je zaki ga sun yi zarra in kana neman mutum zaka lissafa mutum uku zaki ga suna cikin mutane na uku nan amma malam adamu in ƙara da da tambaya ta kanka wannan matsala da aka wannan mutane da suka kanka ne ko ina dan nan manta ta ya za a iya magance wannan matsala ta su ne
murtala ka san halin da muka samu kama a Najeriya daga 'yan shekarun baya zuwa yau da yawa suna karyata wasu karin maganoni da suke faruwa. Bahaushe yana cewa wai mahaƙurci modaci. Kin ji haci kina ji haji ha? To amma galibin yanzu matsayin da muka samu yanzu mahaƙurci matsiyaci yake zama.
na'am Ƙwarai kuwa. Don ƙwazo akwai mutane masu ƙwazo.
to Iyaka tsakani da Allah.
To.
Suna ƙoƙari su nemi na kansu su yi waye. Amma a ba su dama su shiga da'irar da za su taimaka jama'a. An hana. tafiya ta tafiya sai ga duk kwazon ka har girma ya fara kama ka shi wancan ya ƙi ya tafi kai kuma mai kwazon an ƙi a baka sai ga hakurin ka bai cimma komai ba har mutuwa ta zo ta same ka to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kullum muke je iyo ɗaya kenan kuma sannan kuma kamar yadda suka yi magana raina karamar sana'a Mm.
kowa so yake sai ya kuɗi kuma Allah bai kaddara kowa zai kuɗi ba haka ne to matasan mu kowa za ki ga so yake kuɗi sannan kuma ba gudun wahala suke ma- matasan mu ba aiki ji akwai wahala mana marfa sun fi- sun gwammace su gungume ta fiye da wahala mai marfa wace ce mara yanzu yaro da ya je sana'a wanda ya je galiya ya zai iya sarayar sa a can ma amma wannan wahalar mahala mai manufa ba zai daidai so da wai ba zai samu kuɗi a wurin ba gaskiya ana ne ganin lokaci ya nisa so suke su bi inda lokacin yake domin a jawo arzikin karfi da yaji gaskiya ne zainab yawwa Zai- a Kam- a, ye to faɗa abin da ke so ki faɗa ka faɗa ka ai abin yana cirki duk faɗi wannan bayanan da kin ga da Mhm, ake kafin yi, in idan tambaye aka ki.
juya aka zagaya aka je aka bincika aka gano ba wani abu ne yake ja wannan matsala ba face taɓarɓarewar tattalin arziki da talauci da muke fama da shi to wannan abin shine yasa akwai kamar ya zan ce on equal distribution na resources To.
za ki ga gap din da ba a ke raba tsakanin- ga- tattalin arzikin Yawwa, ƙasa gabin da yadda ya yake kamata tsakanin talaka da Gu- mai gibin da kuɗi yake tsakani ya yi yawa yawa ya yi faɗi to kuma kafin wannan kafin ka samu Ka kai cike talaka shi ka wannan cike wannan to gibin.
shi yasa sai su matasan da suke tasowa suke ganin bari su yi amfani da duk wata dama da ta zo har to, to zainab don su ga cewa mu sun koma kai- wata wata wata magana da Mm.
ke kika yi ta Mhm, kika ba da misali a kika ce a baya Mm.
yadda waɗancan matasan suka yi wani yunkurin har suka kai matsayin da hatsu ne suke nemo wa ƙasa 'yanci mu la'akari da yanzu kin ƙasashen da aka ci gaba zainab za ki ga yaro ƙarami da ya taso Mm.
inda ya fi nuna fikirarsa kamar yadda malam adam ya faɗa da basira hawa'u ce ta faɗa maganar basira suka nuna nan ake mai da ƙarfi a tallafo shi a cicibe shi domin ya tsaya da ƙafarsa kuma idan ya tasa yau duk iliminsa idan ya ce ɗan gwangwan zai yi ba wanda zai ce masa me yasa za ka yi dan gwangwan ka kyale shi ya dan gwangwan ɗinsa saboda anan sha'awarsa take kila anan zai fito da basirarsa anan zai fito da hazaƙarsa akasin mu fa anan gida Najeriya kina ganin wannan in aka yi la'akari da yadda matasanmu renon da aka yi matasanmu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ba su da wani yunkuri ta wajen hanyar samar da To, ai ci wannan gaban kin ga ƙasa.
shi ma yana daga cikin kamar lalacewar tsarin mulki da yadda abun yake Kin Wato ga- duk matsala dai daga shugabanni take kamar kenan.
misali in kika duba a zamanin a zamanin baya za ki ga su suna matasa an nuna musu cewa za su iya an karfafa musu gwiwa an dora su a layi an ba su ilimi mai inganci kuma talauci bai yi yawa kamar yadda yake yanzu ba Akwai a talaucin zamanin nan, da- Zainab, a akwai wancan lokacin.
talauci amma ba za ki hada shi da na yanzu ba saboda yanzu kin ga zamani ya sa- ya canza an samu ci gaba akwai wani abin da kai fa in fa baka in baka samu wannan abin ba fa kamar ka zama wani zero ne akwai matsalar tsaro da ake ta fama da ita kamar bayanin da shugaban kasa ya ranar independence da yake cewa kamar shi a yadda yake a ganin sa kin ga dai tsawon shekarunsa sama da shekara saba'in da kai ya ce shi bai taba ganin lokacin da Najeriya ta shiga wani hali na kalubale kamar irin wannan ba tun lokacin da aka yi yakin basasa civil war din yakin biafra shi tun daga lokacin bai kara ganin Najeriya ta shiga irin wannan tattalin ba- lalacewar ba yace duba ga yadda da aka zo aka yi wannan cutar corona aka sa lockdown tattalin arziki ya lalace ba ma iya rike kanmu ba za mu iya yin abubuwa ba sai dai an je an ciyo bashi yanzu matsalar bashin ma da ta danne ita kanta kasar har ake bayani ina ganin kafafen eh, yaɗa labarai suna cewa ana bin kowane kowane dan Najeriya bashi sai ki ji matashi ya ce ni fa ba abin da ake bi na shi fa wai fa bai ma san cewa fa ya za a shi ya bincika ya san me halin da kasar take ciki ba wayannan information Yawwa, bayanan.
da ya kamata a ce shi a matsayin sa ya sani domin su zama masa hasken da zai haska ya To- gano to ina ya- matsalar to ta take domin yawwa.
ya gyara fa bai Yawwa.
fa san wannan ba fa.
To to Zainab Eh.
mutumin da bai san haka ba.
Eh.
Ta yi wata hanya zai sa- yunkuru har ya samar wa ƙasarsa ci gaba. Shi To a karan kin ga shi kansa yasa ya zama bai rashin- nemo rashin hanya.
tsarin mulkin Au.
ba ma a ba ba- ba a tsara mulkin yadda a za a nuna maka Kina kai ganin ka- tsarin mulki ne kenan.
tsarin mulki yana daga cikin wannan matsalolin talauci ma yana daga cikin wannan To na ga matsalolin Malam Hajiya Adamu.
baran dan ƙara dan taliki.
To.
Kin san ita matsalolin da suke faruwa kamar yanzu a kasar nan kashi biyu ne. Bangaren wanda suka yi ilimi da bangaren wanda ba su ilimi ba. su bangaren wanda ba su ilimi ba kowa ya rena sana'a. Bangaren wanda suka yi boko an fa samu akan wani gwadabe fa kai boko kai kuɗi.
Au, ita bokon kuɗi ta A fi yadda sa- aka samu aka aka aka ɗora ma akan wannan gwadaban amma kin ga nan da kai boko ka bauta kasanka.
Mm.
Za ka ga wancan diploma gare shi ya shiga siyasa ya zama buluniya.
Mhm.
kai baka da wani buri kai ma sai dai kai yadda wancan ya zama ka abana so da kin ga za a samu rashin kishi za a samu rashin godiya Allah babu kishin kasa kowa so yake burin sai ka iya abana dan kasa shi kuma wanda bai boko ba daman karamar sana'a ba tashi bace duk inda babbar sana'a inda zai samu kuɗi sai yayi to wannan abubuwan su suka haɗu suka dankufar da kasar baya kuma ga dalilin dalilin da na gaya miki cewa manya da suke kanka ne bangarorin mulki kowa kowa ya fi so sai dai mutuwa ta raba shi da wurin saboda irin roman da ake zuka a wurin duk yadda aka ce saurayi zai musu ga an takure a ce a kai baka da hankali Wato wannan shi ya hana samar wa matasa dama su yunkura domin samar da yawa ci gaban sannan ƙasa.
bugu da ƙari na uku Mm.
za ki ga kamar yadda ki faɗa ƙasashe masu zuwa za ki ga mutum Allah ba shi fikira ba ruwan shi da wani harkar gwamnati shi da Mhm.
kansa zai kirki burin sai kirkira abinda zai samar da aiki Mhm.
to mu a'a sai dai mu je bangaren gwamnati mai kuɗi Mm.
kuɗin nan kuma Allah bai kaddara kowa zai yi ba to yana ɗaya daga cikin abin da ya ɗauki taɓarya ya Ya buga kama.
ƙasa shi sa aka abin nan ba abin da ya sa mutane suka gigice da neman kuɗin Mm.
komai yanzu ya zama kuɗi ne To.
ilimin ma sai da kuɗi ci sha ilimi kwanci hankali lafiya kuma akwai wasu abubuwan da ko kai baka ce ba wai needs needs da wants Buƙatu.
to buka needs ne na yau da kullum wanda dole ki dole za ka yi rashin lafiya asibiti ka je ba magani ba gado ba komai kuma dole kana buƙatar wannan in babu sai dai ka mutu irin wannan abubuwan kin ga dole a nemi kuɗi to abin da ya sa A'a, aka okay, gigice da nake so in wa neman magana kuɗi amma kenan.
Zainab ta tsunkuro wani zancen. Zainab yanzu idan kika duba taken shirinmu na yau. Najeriya shekara 61.
Na'am.
gudunmuwan matasa don ci gaban ƙasa. To yanzu su matasan a karan kansu kenan kina so ki ce min ba su da wata dama, ba su da wani yunkuri, ba su da wani abu da za su yi domin su samar da ci gaban ƙasa, domin su su ma samar wa kansu kuma har su samar wa ƙasa.
suna da shi Tom, amma kuma matsalar inda a a take fara faɗar su me ta wace ai hanya.
ai kin san an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi To, idan kika duba kika Kada ya ce ga ko shi da yawan yawa.
population din matasa da su wa'annan da to ai yawan nasu ne yasa to idan suka taru suka haɗa kansu suka ce suna neman canji ga kasashe da yawa muna ganin misalan matasa ne suka leading revolution kuma aka kawo juyin juya hali aka samu canji ba wai ina nufin a fito a yaƙi ko a fito a yaƙi gwamnati ba akwai shi juyin juya halin nan ai akwai hanyoyin da ake yin sa kala kala ta hanyoyi daban-daban sun kai a matsayin ka na matashi ka ka zama cewa to ni yanzu na daina yadda in zama yaron dan siyasa ko me za a yi sai dai mu mu shiga mu sana'a sai dai mu yi aikin gwamnati ba mu yadda mu sata amsa a makaranta ba ba mu yadda da irin wannan tunanin da aka dora mana mentality din nan na cewa sai nayi kuɗi na kowane hali ba in ya kira ka shi wanda zai amfani da kai ya ce maka gashi ka ka je kai jagaliya ko ka ce ba zan yi ba duk in muka taru muka haɗa kanmu muka ce mu fa so muke mu ga canji ya bayyana mana to za mu samu canjin amma matsalar shine ta ya za a fara wannan abu ne mai mutukar da kika yi mutukar wannan maganar idan muka wahala.
dan koma baya baya kaɗan shekara ta 2015 shekara ce da ta kasance ta tarihi ce a hannun ɗan Najeriya kusan nuna sadaukarwa da ya yi da bajinta kusan abin da bai yi a eh, siyasa ba Mm, yayi.
shine na farko ka tara wani kuɗi domin ya zama kuma ka tabbatar da ya zama ɗin. abin da aka baka Ka sai da aka kafa, ka tsare.
tabbatar an sauya a Najeriya abin da sauyin da ba a tsammanin zai faru ya sai da ya faru to amma mafi akasarin yan kasa suna ganin abin da suka yi tsammani ba su samu ba ba kya gani yanzu lokaci ne da ya kamata a ce an ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa cewa wannan abin da ya sa ka gwada bai ba kada gwiwa ka ta sanyi ka ƙara dai ka ƙara gaskiya gwada ba.
suna da buƙatar wannan ƙwarin gwiwa amma abu ne zan ce maka mai mutukar wahala saboda sun ga cewa a baya sun yi kuma ba a samu yadda suke Daga so ɗaya.
ba kuma bayan haka mutane yawanci a'a, zaki a'a, nan an tashi Zainab, bayani za a ce kasa Zainab, ba ta gyara Zainab, su tsaya.
ba sun yarda da A'a, wannan bidiyo.
Zainab, tsaya.
Mu A'a, sun tsaya, yarda.
tsaya, hakuri.
akwai mutane da suke ake kiran su yan gwagwarmaya Ya ko ba hakuri, haka ba.
tsaya ki Eh.
ji. Muhammad ya tsokano wani zance. Amma ni ta fuskar da ya tsokano shi ba ta wannan zaki kalli zancen Muhammadu ba. Muhammadu ya shigo da wani abu nan daban. Kina ji ko? Magana da Muhammadu ya yi tana kan hanya da abin da yanzu muke magana. Matasa su yi ci gaban ƙasa ta wace da- matasa don ci gaban ƙasa.
Mm.
Zainab matasa ne suka yi yunƙuru, Mm.
suka tashi, suka yi wani abu suka cimma burin da suke bukata.
Mm.
To idan har wancan lokacin hakan ta faru, yanzu da ake cewa an karkaye, an kankane, an babbake, an hana su. Ke ba su da wannan karfin da za su kuma aiwatar da irin wancan Suna da abin?
shi. suna da shi To me ya hana? Me ya hana kin su?
ga da ma zai Hajiya, saki farin Allah ciki ku ko ƙara ranar wannan yancin kan yadda zaki ga matasa suka fito suka nuna farin ciki suna To nishadi farin ciki kadai ƙasa ƙasa.
ta to kin ga akwai wannan soyayya Hawa'u.
kuma duk inda ake da A bari soyayya.
Hawa'u tana so ta yi magana me ke Inda ake da soyayya.
Na ga kina ta gyada kai. Eh, Ai, an ce da ruwan ciki Ake jan da yanzu na rediyo.
kurkura baki ma babu ruwa saboda a baya kamar yadda suka faɗa matasa sun fito sun jajirce sun jajirce sai kuma aka zo wani- wani kadami wanda gwiwoyin sai suke sanyi kin ga sanyaya gwiwa tana sa mutum zuciyarsa ta abin nan amma wannan ba dalili bane Yawwa.
a ci gaba a ci gaba a ci gaba a ci gaba ba a san nan gaba mai Allah zai haifa saboda idan kowa ya naɗa hannu to za ya ɗa kwance har kaka masu an kwanta kowa ga- Malam Adamu.
yawwa kana ji a matasan nan akwai gwanaye gogagu wajen fasaha kwarai kuwa akwai ƙwararru wajen kimiyya kwarai kuwa akwai ƙwararru wajen kasuwanci Akwai su.
yanzu a harkar kasuwanci da yawa ina ganin matasa ne ai kamar kuɗin madiya da hannunsu to to ya ilahil alamina a ce mutumin da suke da wannan kadami sun kasa samar da komai na cigaban ƙasarsu Mm-mm, ba za a ce sun kasa samun ci Awo, gaba to.
da yawa ana yunkuri To.
akwai yunkurin da in ya je wani bangare sai a dankufar da kai wasu kuma duk da an dankufar za su yunkuro suna buɗe idanu su ƙara abin nan a dankufar da kai amma kyakkyawan zato inda za a ci gaba da yi za a ci gaba da yi za a ci gaba da yi wata rana za a ci mabiyan bukata amma gaskiya fa lokacin ba yanzu ne ba har ka yanke a hukunci ba wai yanke hukunci ba a yake ji ai duk kasashen da muke kallo mai kwaikwayo su sun fada da suna yi kuma kasashe ne masu ci masu kwazo wallahi azimi in dai muna so mu ci gaba wallahi tafiyar ba ta kusa ba ce to Allah ya sa mu dace Yawwa.
Hawa'u bari da garin ki mu dan dawo baya kaɗan Zainab ta yi maganar eh, satar amsa ko ai a ce a baka jarrabawa amma maganar satar amsa wanda ita eh, yara eh, suke yi amma ai ba sa satar amsa ko ba a ba su satar amsa ko ba a siya musu takardar makaranta sai da sanin iyaye kina ganin iyaye ma ba su taka wata rawa ta wajen ganin cewar matasan nan sun ci gaba da zama kawai jiya yau suna nan a guri guda ba
Haka ne ta wani fannin amma gaskiya ba kowace iyayen ne suka san da hakan ba.
eh to ai muna sauraron ki ba kowace iyayen ne suka san da yara na ba da kuɗi a ba su sata an sa batun da mafi yawanci yara an saka musu kuɗi da abin da suke so za a ba su kuɗi da yawa suna tafiya da shi makaranta to sai a haɗa gurbi wani lokacin a makaranta a ce an haɗa kuɗi za- an ba wa malami wane Mm.
ya ba su ansa ko ya ba su tambayoyin da za su fito Mm, a jarabawa.
a jarabawa To.
su je su ansa a gida
To, to, to, to, to, wannan jarabawa aji kike magana. Ina ga jarabawar eh, in an gama secondary tunamin ma ya masu wa Har X.
ita- har ita nake nufi Au har ita.
har ita nake nufi Au Ba ita din iya ta ma makaranta iyaye ba iyaye iyaye suna iyaye yara na zuwa su siyar jarabawar ba tare da iyaye sun sani ba.
shine na ce in wasu iyayen sun sani wasu ba su sani ba amma mafi akasari iyayen sun sani ciki ake a ce santa kaza naira kaza ce santa kaza naira kaza ce kuma su suke biyan kuɗin kuma su senta suke ɗin.
biya iyaye sun To an yadda ke na cewa iyaye ne suke hana matasan yunkurin kawo Kowa ci yana gaba.
da kuma laifi laifin ba.
To.
saboda yanzu kowa so yake ga ɗansa ya fito da kyakkyawan sakamako ko da babu ilimin aka amma a rubuce ya- ya samu wani kyakkyawan sakamako saboda akwai makarantar da na sani irin na kuɗi ne gwargwadon abin da za ka gwargwadon abin da za a rubuta ɗanka ko da bai san komai ba To, to Malam Adamu, Ko bai san komai ba.
Malam Adamu dan dan dan tsaya a nan gurin. Yanzu magana ci gaba ake na ƙasa. Yanzu wanda ya tashi fakin fakitin fankan yau, faka yau ko ba komi. Ta yaya zai samar da ci gaban ƙasa?
wallahi ba zai samar ba babu sai dai na mai hakan rijiya ko na sarkin baka yana shiga daji cikin haɗari yana ganin kamar ci gaba yake.
To ina mafita ya za a gyara?
Lokutan da ɗaya ne dai a sa abu biyu tsoron Allah da kuma kishin ƙasa. Sannan bugu da ƙari mu a yanzu mai sakarfain ɗin yau ɗin domin zara'ar mu ta gaba ta zo ta amfani rayuwar duniya. Amma mu a wannan generation ɗin wallahi la'azimu sai dai mi na gaba su samu. Amma lokaci ya tafi.
Subhanallah.
wallahi kam yaudar kanmu saboda najeriya ta je lalacewar da mu dai sai dai mu yi yunkuri na gaba mu samu masu ci gaba saboda duk wani fanni da ka sani ya lalace kin gani dai ba tsoron Allah amma akwai shi bai da yawa Mm.
kowa so yake sai yayi kuɗi Mm.
wani Ni wannan magana sai an yi kuɗi tana yawa wani zancen haram da halattu a dictionary na Najeriya ba babu kowa so yake sai ya kuɗi to in ko za a yi wani kuma Allah bai kowa zai kuɗi ba amma gaba ɗaya ƙasar ta mace da mu- da su jahilan da masu ilimin kowa abin da zai gaya ma a baki daban da abin da ke Da zuciya zuciya.
shi sa duk muka shiga wani hali Mm.
to matasa matasa kina ji na ko Mm.
matasa yanzu a yi kokari a tashi a sanya tsoron Allah a aiki tukuru domin gaban 'ya'yan maza zo ta yi kyau amma yanzu kar a yaudar kai lokaci ya tafi
Allah mun gode maka. Wato ah, Gaskiya maganar lokaci ya tafi nan ban.
Yau wato to tsaya tsaya kafin ki ce komai kina ji? Akwai akwai wala adami hakuri. Akwai abin da mala adam yake ta faɗa yake ta faɗa yake ta nanatawa.
Mm.
Maganar kishin ƙasa. Ni na san ƙasashe da yawa. Zuciyar ɗan ƙasar sun yadda gani kashe ni mutu kwaye ko ma me za a yi a yi akan kishin ƙasarsu. Akasin akasin matasan Najeriya.
Haka ne. To, yawanci abin da yake jawo irin wannan su matasan idan sun tashi kallon kasar ba sa kallon kasar a matsayin kasar sai su kalli shugabanni wannan haushin da suke ji akan shugabanni sai su huce akan kasar me kasar take min ni ina ruwana me aka taba min a kasar to duk irin wannan abin kuma ana irin kuma akwai kuma laifi daga zance iyaye da al'umma da makarantunmu ba a saka mutane wannan spirit na nationalism din Me da za ka ji spirit na kamar nationalism?
irin ka ji a Ai, zuciyarka ai, cewa yare ta ni ban wannan san yaran.
ƙasa ta ce zan iya mata komai wannan Mhm.
shauƙin da za ki ga wasu ƙasashen da sai kin kamar misali har na tuno lokacin da ake zaben ƙasar Amurka nan yadda wata- wani ɗan abu ya ɗan fara a ƙasar na shi shugaban da aka sauke ya goyi bayan 'yan daba an shiga har majalisa irin yadda suka gigice har waɗanda suke jam'iyyarsa suka fito suka ce su ba su yarda da abin da ya ba gaba ɗaya ƙasar kamar ta tsaya cak kowa wannan bakin cikin ai an ma ba su kunya a duniya gaba ɗaya daga talaka har mai kuɗin ƙasar duk suka yi wannan sai kawai na tuno a lokacin da nake kallon abin sai na ce ina ma ƙasa ta muna mu ma za mu fara irin wannan soyayya ga ƙasar mu amma kuma gaskiya babu irin wannan eh ba na son shugaba to gaskiya ba na son ƙasar ba abin da ta taɓa yin ba ta taɓa min komai ba saboda haka ni ba zan yi wani abu saboda in ga cewa na taimaka mata ba ai ni neman hanya ma nake wa akwai wa'anda ma za ki ga su neman hanya da za su fita su ba kasar suke saboda kawai su ba sa son ta ba sa kaunar ta kuma ba za su- ba za ta gyaru ba Ita wa- gwara ita in tafi Najeriya.
wata kasar in je in yi rayuwa a a can zaka zaki ta gani in- musamman a kafofin sada zumunta suna wai su neman hanyar da za su fece suke zaki ji suna sa irin Aji wannan.
yaran.
bari bari barin ƙara da wajen Zainab Ba ba- ba za mu- ba za mu Cikin- je mu dan karɓi saƙo ba. in a to muka- inda akwai sakon mu karba mu dawo.
Akwai mana ma- Bi- Bilal in ya shirya ba Bilal mu dan ba mu saƙo mu saƙo.
da- Eh, na mu ƙara jin taken hasken matasa in muka ƙara ji Zainab ita kaga ta taho da ruwan ta sai kurɓa take ta yi.
Kisa- Mu ko ba mu kisa take karɓi yi ruwa ba ba kuma ƙaƙƙautawa.
mun ƙara samun baki a cikin shirin yau shirin namu ya albarka.
to Bilal gare ka Lallai nai kiran matasa muke da dama.
sannu ko ta hana zuwa sai dai a daɗe ba je ba cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma chr da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya da cututtuka masu yaɗuwa tare da sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa a ƙwarya yasfis ta shirya kawo muku hasken matasa domin faɗakarwa wayar da kai da kuma samun mafita ga matasa kan al'amura irin su rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli rashin tsaro da kwanciyar hankali ilimi lafiya da rashin aikin yi da sauran makamantansu da ke hana matasa walwala da jin daɗi shirin hasken matasa zai yi duba a kai a kowace ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na yamma a tashar express mita casa'in da uku gaskiya dokin karfe gidauniyar aminu magashi garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin Lallai ne kiran matasa muke da dama.
To mai sauraro barkan mu da dawowa kafin mu da karɓar sakon hasken matasa kamar yadda na ce akwai baki eh, sun ƙara shigowa cikin shirin har har wurin ya fara har hautsinewa ma ya fara har gitsewa an so sawa matasa inda yake musu kaikayi mala da aminu wasu matasan sun ƙara shigowa Ah, muna tare da yau gabatar da kai kowa yake yi fara gabatar da kanka sunana zaidu ayuba alhaji kaga wani hularsa kalli hular nan me aka rubuta sa kuli kuli mission 2035 kin ga kin ga magana Adamu kenan ko tafiya ba ta ba ta yanzu yanzu a mu kuma yanzu tafiyar mu jagoran majalisar tuntuɓa ta matasan arewa arewa youth consultative Sa, bishan ni wannan bishan 2035 din council shekara sha hudun allah yadda eh, har ya ƙara za a yi sabi me wani ya zo ya takwas sai matasa ni awo awo kai ne
Allah ya ja Allah ya yau ka ga yana da ya gina gobe um ha Sunana Khadija Aliyu Amani daga Center for Legal Orientation and idi sai su turance mu dan Allah da eh Kungiyar wayar da kan al'umma ta fannin shari'a tare da kare hakkin mata da ƙananan yara. Eh.
Allah Adam ya yi fassara to muna yi muku lale marhaban kafin ku zo na san ku dama kun san abin da ake tattaunawa amma ni zan eh, Muhammadu zan so ka tambayi Zaid gi- maganar da ake ana magana ci gaban ƙasa to shi ya ce wai sai Buhari ya gama shekara biyunsa wani ma ya hau ya gama nasa sannan shi zai zo B- b- bai shirya ba ne ko kuwa da me hakan yake nufi tukunna to gaya mana Um, Assalamu alaikum. Uh, babban kalubalen da matasa suke fuskanta a Najeriya shine kamar yadda uh, Malam Adamu.
yayanmu ya bayani shine matasa da dama ba mu shirya abu muke son ya faru. Muna son maga Najeriya ta canza in kika lura daga lokacin da aka bada yancin kan Najeriya a 1999 zuwa yau babu wani abu da yake ci gaba yake taimakon matasa sai dai ya ci baya ya sannan aka fara ƙara demokradiyya kenan daga soma demokaradiyya Mm.
kuma kafin demokaradiyya a baya in kika lura zaki ga matasa ne yan ƙasa da shekaru arba'in suke mulkin Najeriya Mhm.
to kuma bacin an bada mulkin kai da kai na demokaradiyya sai kasance dattijai ne ko mu ce tsofaffi suke mulki amma kuma matasa na koma baya Mhm.
to shin mu wani irin shiri muke yi Mhm.
wajen ganin mun shirya tunda su sun haƙura daga Mhm.
1966 Mhm.
alif ɗari tara da sit- da- da sittin da shida da- da sittin Mhm.
har zuwa alif ɗari tara da casa'in da tara Mm.
sun Dan tura hular baya kaɗan.
Allah ce muke Yawwa.
bari in cire ta ma A'a gwara dai ka bata da mata dan yi baya saboda kaɗan.
masu wannan kafin to Eh.
a, sun yi kokari su dattijan sun haƙura Mm.
suka dinga raka matasa suka dinga raka matasa wannan ya karba wannan ya ba wannan Mm.
duk wata jiha da aka kirkira a Najeriya matashi ne ya kirkire ta Mm.
duk wata hanya da aka gina ta a Najeriya zaunanniya matashi ne a lokacin yana mulki ya gina ta Mhm.
in kika ga wani abu da matasa suke alfahari da shi a matsayin na Najeriya yau Mhm.
a lokacin da matashi yake shugabantar Najeriya aka samar da shi Mhm.
to sai dattijai suka dinga bin mu har aka zo aka ce za a yi demokaradiyya Mhm.
suna karɓa carab sai matasa suka koma su kuma sai dai su kalla su ce ba a yi mana adalci ko ko ba a mana abin da zai gina mu da sauransu to wannan lissafi na vision 2035 lissafi ne da muke da shi na matasa da dama network na matasa a arewacin najeriya da wasu a kudancin najeriya shin ya za mu yi mu haƙura mu ba su aran shekaru goma sha biyar daga 2020 a yanzu muna 2021 ko an ci shekara ɗaya by 2035 shekaru sha biyar kenan mun shirya mun yi Wato yanzu networking.
yanzu eh, makaman Allah ce mu eh, kuke tare.
mun samu required ilimi da muke bukata da Mhm.
experience da Mhm.
exposure da wani networking a tsakaninmu tun yanzu in kallo zaki samu akwai Exposure, experience.
a- abun na da yawa jiya kamar gogayya Gogayya ta bude idanu.
yawa ta buɗe idanu Rayuwa.
mun- mun samu fahimta a tsakaninmu da sauransu yanzu a ƙasar nan zaki samu cewa bahaushe da inyamuri Mm.
bahaushe da bayarabe bayarabe da inyamuri haka dai Mm.
kullum matasanmu mun kasa gane me Muke muke so so.
shin mecece matsalar Mm.
mu ne matsalar kanmu Mm.
ko ko dattijan nan da muke ganin kullun su ne ba su ba mu dama ko kuma su ne suke gud in baki manta ba su fa hatta karatu Mhm.
ba su zuwa makaranta sai an ba su uniform kyauta Mhm.
sai an ba su madara da naman kaza da waye da waye da waye in kina ji wallahi sai kin yi hawaye Mhm.
amma yau su da suka samu wannan dama Na na sani ba ma su sai na ne ji ba.
suke kulle idan su ba wani maganan budget Mhm.
na yadda za a Kasafin kuɗi.
wani kasafin kuɗi ne da za a yi famfarin din mu mu ma A mu a samu tattale ku.
sai dai kawai a ba mu abin da ya zama dole Tsaya Muhammad ya karasa. Eh bari ya kamayar.
To, abu na Ai ya ƙarshe- guntso da yawa.
abu- abu na ƙarshe game da wannan shine mu matasan Najeriya waɗanda yanzu muke tunanin cewa a baya idan mu a rufe yake idan aka zo harkar z- zamantakewa ko mu'amala ko siyasa to kawai muna yin abin ne ta wata mahanga maybe ina da kusanci da mutum ko addinin mu ɗaya ko kabilan mu ɗaya ko wurin mu ɗaya da sauransu yanzu ko mun yarda cewa sai mun dawo mun waiwayi cewa menene matsalar Sai- kin yarda cewa akwai matasa da dama da ake ɗauka a ba tallafi na kuɗi ko wani abu su je su saida domin su sai waya ko su sai shadda ko su yi wani abu wannan shi me zaki ce masa A'a, Kin ga it kai means- zan tambaya tun da wa- kai ne kin- matashi.
kin ga it means dole sai mun gyara tunaninmu na yanayin orientation kenan sai mun gyara yanayin a me muke bukata sai muna da vision sannan Hangen za mu iya- nesa.
sai muna da hangen nesa sannan za mu iya dawowa da baya mu iya dora kanmu akan wata turba da in muka tafi a hankali a hankali za mu samu abin da Muhammad ba muke kake suka tambayar da tambaye shi.
nake so in maka a wannan gabar shine kamar yadda kuka to da wannan tafiyar in dai har za a yi wannan networking din a yi samu tuntuɓar juna gaba ɗaya ku tafi akan manufa ɗaya a matsayin ku na mat- matasa murya ɗaya a samar da canjin da ake bukata dole ne sai matashi ya yarda cewa Najeriya ita ce farko kafin ka ce north west arewa maso yamma ko south west East, southwest.
arewa kudu maso yamma bukata.
ko wani yanki magana Najeriya ita ce farko wannan kishin Najeriya kenan gaskiya ne me Najeriya za ta yi wa me dan ƙasa za ta yi wa dan ƙasa ya so wannan ƙasar tashi ya hidimta mata to yanzu ai, ka- ita Najeriya ta mana komai ita take ba mu iskar da muke sha take ba mu abincin da muke sha take ba mu dan tsaron da muke gani wannan duk da muna Da ganin ake muna cikin raina.
rashin tsaro akwai kasashe da dama da ba su da shi sai mun yarda cewar Najeriya tana nan inda take ba mu ne muka sauka daga kan turbar da muka saba Mm.
mu matasan Najeriya look is high time lokaci ya zo da ya kamata yanzu mu fahimci cewa shugabanni na gari mutanen kirki in muna neman shugabanni za mu koma masallatanmu ne kiristoci su koma coci coci Mm-mm.
mu nemi mutanen da muka yarda da su yan masu amana waɗanda suke suna da wani abu da suke yi ba wai da siyasa suka dogara ba Mm.
mu zaɓo su daga matakai na kansila Mhm.
zuwa member house of assembly sauran mun san da cewa harka ta siyasa Eh.
manyan nan sai sun yi suna amfani da kuɗi da wane ne su farraka kanmu da sauransu amma mu ma matasa inda gaske muke yi duk abin da wani zai gaya ma babu wata shawara da wani zai baka wanda kai ba za ka iya ba kanka irinta ba To wat- Ai haɗe ta ana.
Na'am.
Muhammadu ka ji zancen nan ko na cewar in sun yunkura za su samu yadda suke so. Eh, ba- ba- Bari mu je ga ga- ga Khadijatu. Khadija.
To.
Ta ce Tom.
ai abin ne naji an ɗauko batutuwa da yawa To kafin Wato, ma- eh, ai- kafin ce wani abu kina da abin faɗa kenan. To, To, Faɗi faɗi.
faɗi A'a, a a faɗi.
a a a faɗi sai in kin tambaye gane ki.
wato mat- mu matasa akwai damammaki da yawa namu da ake take mana ba a ba musu misali yanzu yanzu kamar misali da ya maganar cewa ilimi mutanen da yanzu zaki ga akwai mutanen da da yawa suna so su yi karatu amma ba su da halin da za su yi kuma matasa ne su kuma wani yana da ilimin amma babu support din da zai yi wannan Tallafi.
karatun babu wanda gwamnati kuma abubuwa sun mata yawa sannan su ma matasa mu ma da namu laifin misali kamar yanzu da ake zancen matasa kowa in ya shiga makaranta ya gama karatu burin shi wai ya samu white collar job wato aikin kece raini ya samu yau wato aiki mai maiko amma kuma akwai sana'o'i da yawa da in muka yi muka gina kanmu sai ki ga ya kamata za mu zama matasa ba mu damu da gwamnati ba ba ruwanmu kuma gwamnatin ma aiki ba zai mata yawa ba duk abin da muke da bukata za a yi mana kasashen da suka ci gaba yanzu kamar china ai akwai abubuwa da yawa da yara ƙanana suke yin su a garin amma mu yanzu nan kowa in yi karatu burin shi ai shi kawai ofis yake jira sai kiga matashi ya gama yana ta yawo da kwalayen shi yana karkaɗe takardun shi yana raba cv a nan ainihi kuma shi cv ma yanzu haka ba ma daidai yake rubuta shi yana rarraba abu mai samaki a ce gwamnati ai gwamnati ba ta mana aiki ai gwamnatin nan kuma in kika duba yanzu in kika tara matasan Najeriya waɗanda suke son rayuwa a Najeriya wallahi kaɗan ne ba su da yawa.
Biso suke zancen Zainab din da ta haka ne suke su fice.
ai haka ne yanzu ranar ranar Independence Day abinda wasu da yawa suke rubuta cewa Nigeria ai is not worth celebration me za a yi celebration saboda tun da can iyayenmu da Murna da kakanninmu bikin da ake abinda yi.
suke bukata wuta ruwa tituna masu kyau har yanzu dai shi ake bukata a Najeriya to me ake wa celebration abubuwan da suke faruwa na damuwa to matasa gaskiya laifinmu ni na fi ganin laifinmu fa akan To ya za a yi ku laifin gyara?
gwamnati gyaran shine mu tashi tsaye mu haɗa kanmu mu zama musulmai kristan ni kullum abin da nake cewa dukanmu mutane ne mu abin da zai kamata ya ringa zuwa ran kowanne a cikin mu we are all human beings ba wani ni dan arewa ne Najeriya yawwa gidan mu ce gaba.
kuma ba wani ni dan arewa ne ni dan kudu ne ni dan ina ne ni dan ina ne kamar akwai wani da yake ba mu misali yace duk in muka duba muka ga abubuwan da suke faruwa yace yanzu misali baka da lafiya kai musulmi ne ko ga kristan ne panadol akwai musulmin panadol ya ce babu in kai in kai musulmi ne ko kai kirista ne ko dan arewa ko dan kudu wannan faradol din kana ciwon kai aka rubuta shi zaka siya to ya kamata sai ka ga to shikenan in nama ne akwai saniya musulma ko akwai arniyar A saniya ta da Zaidi ma ya ce iskar da ake shaka duk iri ɗaya ce guda ɗaya suke.
to shine to gaskiya matasa mu ma ya kamata mu yunkura don mu kuma kin kadai zamu mun iya tsoro ka zaidu.
mu kadai zamu iya kawo kanmu gyara da ci gaban da muke da bukata mu tashi a tsaye mu daina zubawa gwamnati ido mu ce wai muna jira yanzu misali sai kiga hanya ta faffashe abin zai mun yana mun ciwo sai kiga matasa suna zazzaune a titi mai a daidaita ya wuce ya fantsala musu ruwa mai mota ba za su iya tashi da karfin su su ibi kasa su cike wannan unguwar ba yan uwansu da iyayen da cikin hisa ba su ita shi ba A'a, ba zai, a'a, gaskiya ba zai. A zaune ba suke suna shewa, in bal suke kallo suna hayaniya, suna tafawa, suna wannan. Ai ya kamata akwai abin da misali in suka haɗu suka yi ƙungiya suka yi wannan abin. Akwai abin da gwamnati sai ka motsa za ta motsa ta yi maka shi. To shikenan sun gyara hanyar nan tasu amma sun san gyaran nan ba zai wuce lokaci kaza ba ku yi ƙungiya ku je ku sanar to muna buƙatar tallafi. Kar ku gaji ma in ba a yi muku ba fa ku ƙara yi wa kanku. Saboda ita gwamnati sau nawa take zuwa ta wuce ta nan balle ta san damuwar ku.
wato ajiya dan wani abu da tana min da zan kara akan haka shine kamar maganan eh, sa- sana'o'i da sauransu da take magana ni kin ga nayi digiri na ɗaya nayi na biyu na gama amma kuli kuli nake shaida idan kin lura zaki ga an rubuta Wani iri?
sake ko kuli kuli dai da ka wannan sani normal dai duk ɗalibin da ya jami'a bayero daga shekarar da ta gabata zuwa shekaru biyar ko shida in kin san shi mace ko namiji ki tambaye shi ya san sa kuli kuli kuli kuli na nakan kai ogun nakan kai lagos lansta nake zuwa in packaging in kika kuli na kya ce biskit ne nake To tura miki.
baka ta wani ce ai bare ku sanda ba. Ai digiri ne na ɗaya na biyu amma ban taɓa tunanin aikin gwamnati ba kuli kuli to Zainab tana gaya maka kina ji da ko kake.
da matata da ƴaƴana har biyu Masha Allah.
kuma abin da nake son ki fahim- um, so ƴan uwa matasa su fahimta shine na farko muna kira da gwamnati bacin gwamnati akwai non state actors irin sarakuna malaman addini attajirai ƴan kasuwa da dai duk waɗanda abin da ya a matsalolin Najeriya yake damun su da su yi gaggawan fahimta cewa in fa ana son a gyara matsalar Najeriya kamar yadda malam da malam suka bayani shine sai faɗan Najeriya ya fahimci cewa shin mu me za mu yi wa Najeriya ba ita me za ta yi mana ba hanya biyu za a bi wajen g- magance waɗannan matsalolin wanda idan gwamnatin suna suna saurara na masu rike da madafun iko in suka mai da hankali aka shine a yi gaggawan fito da tsari maimakon tallafi waye programs da ake yi a yi Bashi, waye.
gaggawan fito da tsarin da za a wayar da kan matasan Najeriya gaba ɗaya abin da suke Ah, bukata.
kamar ya zan kira abin wani ya- ya fassara min kamar a Awareness.
culinary orientation eh wani san da ɗabi'u eh ɗabi'u a ne.
samu wani character modification da za a canza tunanin 'yan Najeriya saboda kamar da take bayani da yawa yawan mu ko ni in banda na ji daɗin sana'a kuli kuli da waye na samu dama zan gudu amma Najeriya ƙasa ta ce kuma banda ƙasar da nake so a duniya irin ta Zai da dan haka gurgure- zai da gurgure ka ce bijin 2035.
35 30.
Muhammad misali wani na san wani ah, daga ji mai sauraro a waje tun da magana ake ta matasa idan ka kalli bijin 2035 hasashen shekara ta 2035.
da zuwa nan zuwa wani lokacin za ku yi wannan fafutukar in ka kalli in aka ɗauko wannan shekaru sha hudu in aka ƙara shekarun ka kai ma baka kusa fita daga matashi ba lokacin Ah, to ai tsarin Najeriya dan shekara 50 ma ai matashi ne a yadda ake kallon abu.
haka Balle ni ne amma nan ba shekara ka'ida ake arba'in bi ba kenan ba ka'ida ake bi ba to Haka maimaita wata za ta gane.
ai mana ai hakan ne Shekaru na kaɗan arba'in da ɗan wani abu ne.
Ah, eh.
Ai matashi ne. ni, haƙuri. abin da nake kokarin faɗi shine da gwamnati da duk waɗanda na kira sarakuna da wane ne su yi gaggawan fito da hanyar da za a wayar da kan matasa ai su ma matasan kansu Yan- yanzu akwai kamar national orientation agency su matasan karanta kansu modification daga fa da ka faɗa a zance daga daga daga na Daga aka ga zurfin ruwa.
Shi ana so a canza ɗabi'un matasa lillahi wa rasuli sai an daina kuɗi a siyasa Allah ta matsawa zan ka ka zama buloniya ba wani yadda zaka canza mun zuku zuku zuciyata ni ma sai na je na zama To mai da wukar ma.
to ai shine shine shine abin da kullun in dai Su za soma ka- da kansu.
yawwa da Matasa albashinka da albashin da halalanka ka fito shi ne amma matsawa zaka zama buloniya kai ba zuciya ba ko me zaka canza na ni ma wannan burin aka samu A uzu.
Mara- to ai to ai kisa ba za a samu ci gaban ba Yanzu Kisa kira ba- wani- Na sa ka ba mu ga Tuna tafsirin Fiza, ba.
akwai wani abu da aka fara da Shin ku fara tsaya mu ji ta bakin mai sauraro mana.
Aiki yayi wa gwamnati yawa ko? Ba aiki ne mata yawa ba, ita tara kanta abin da bai zama mata Bai dole zama ba.
wajibi ba.
gaskiya ne Wannan shine magana in terms of albashi, kashe-kashen kuɗaɗen Da da babu babu gaira kai da babu babu iri. Ka zo ka samu mutum ma'aikaci guda ɗaya ya Babu ya dokoki ajiye kofa masu guda kyau da za su hamsin a ɗakinsa yana karɓar salarin shi kaɗai.
Ya shi kadai.
An ce wa gwamnati kuma ya mata yawa.
Shirin hasken matasa tashar Express FM gaskiya dokin karfi ake sauraro a daidai wani lokaci inda yau muke tattauna akan cikan Najeriya shekara 61 gudunmuwar da matasa ke bayarwa ko kuma a suka bayar ko kuma za su bayar wajen ci gaban ƙasa. Wato ina bawa eh, kalmar ne eh, eh, manufa daban-daban. Mun ji yadda wuri ya kace mi Zainab ta yi nata Zainab ma ta dan huce yanzu na ga ai da Zaid ya ya dauɗe mi sai sai ta huce Adama Amala Adama Aminu ma ya ɗuma ma shi da mama matashin ba da ya fara huce gurbin wallahi mun matashi fara za mu ɗauki waya koda guda biyu ce daga masu sauraro domin mu ji irin gudunmawar da za su bayar a cikin shirin. Salamu alaikum. Kai tsaye sunanka da gudunmawarka.
Sunana Ibrahim Adam ka gama lafiya ga ladanci. To ni duk gudunmuwar da zan bayar na ji an kawo mana matasa zafafa.
To mun gode.
Gudunmuwar da zan bayar.
Sun bayar. To mun gode Malam Iro. Assalamu alaikum rahmatullah. Yawwa. To Malam Ayuba muna jin ka.
To gaskiya na ji dukkan batutuwan da matasa suka yi bayani a kai. To amma Antina Zizan kika duba ita harkar Najeriya za ka ji an ce matashi amma ba matashi ne yake abu. Yanzu ki ɗauka a siyasance me ake nufi da yin da aikin ga matashi shugaban matasa.
Mm.
da za ki ga shugaban matasa ɗan shekara saba'in zuwa saba'in da biyar da Wallahi ta kuwa.
shi ne yin gida. Inda ya kamata a ce an samu irin ɗan shekara ashirin da biyar ya zama shi ne shugaban matasa.
To ai matasan dai ba su mai da hankali ba.
Kamar yadda ‘yan uwa Khadija ta yi magana a kai, Mm.
to akwai eh, abubuwan da ya kamata kamar yadda ake magana akan yadda matasa suka taso suka samu canji a shekara ta wuce Mm.
eh, na maganar shugabanci.
Mhm.
to yanzu ma da matasan su ba su bishi ba ko ba bishi ya kamata a yi ba a fito a koma a wai ta ya za a fito idan ka duba wai fom din fa takara Eh?
a cikin jinta Ai, da zaka tashi a hindu baya misali ai ba kira ake cewar eh, a fito domin a samu canji Eh.
Kuma matasan suka fito da kuɗin mu ba muka rika sayan abubuwa muna bayarwa don a samu canji to me yasa yanzu ba za mu fito mai kungiyoyi na matasa domin samun canji ba kamar yadda wani dan uwa mai sai da kuli Zaidu.
irin wannan fito su bamu dama da zamu fito ne kungiyoyi daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa ƙasa gaba ɗaya wannan ne zai sa matasa su fito a samu canji amma ba wai a zauna kamar yanzu wannan bayanin kuna tayi yake nan mutum ya A'a, tsaya ayuba nan gurin. Wannan shirin, wannan shirin barin gaya maka bai fito ba sai da ya shirya, ya yi ɗamara, ya yi tanadi. Ba abin da ake tattaunawa ko za a tattauna a nan gaba a cikin hasken matasa wanda ba a yi mai tanadi ba. An mai tanadi duk ran da muka yi hasken matasa muka tashi da wanda aka tattauna da su a nan da ku da kuka kira kuka ba da gudunmawa bayanai ake ɗauka ana tantancewa ana fitar da waɗanda za a fito da su wanda ƙila ma sai dai kaji an ce shirin hasken matasa ya fito da doka akan abubuwa da suka shafi matasa saboda haka ba daga an yi anan ake tashi ba ka ci gaba da saurare za ka ji inda za a je waya ta ƙarshe assalamu alaikum rahmatullah ba da ke suna mara kai da to ba san ku aiki a barka ka dai suna da bayanin da kika zo da shi to har hajjaji jiyan mace daga unguwar rijiyar zaki hajja amma muna Ajiya jin da kisa ai matasa baki su da da kawai ne suka hana su ai suna da babban da za su yi, kuma suna da zafin naman za su iya aiwatar da komai ta
dattawa da suka hana sai ya kasance da za za su dace yanzu su ba matasa su ci gaba da tsarin jagoranci su wani suka koma gefe su riga ba da shawarwari.
su matasan bai sa ba za su yi kuro su ce wa dattajan su matsa su ba su guri ba sun kawo karfi za su iya An san kaya ne sun rike dama sun rike hagu.
Ai muddin haka muddin akwai- akwai a ciki ba za a ta wala ba za a daina ba. kuma kuma abin da zai baki mamaki su matasan da kansu da su ake amfani da su ake amfani a yi Tun da ka sani sannan in an zo an yi kas to ai ba gama aka kirga matashi ne zai yi announcing Iya, faɗa. Yi mana.
da an tashi za a ce an so um, ya sunan shi um, certificate of return daga nan za a ajiye matashi ya gama aikin Ya zauna ba kuma ba ba zai ba.
kuma ba zai- kuma ba zai gane ba gobe ma in aka tashi wani zaben matasa ne dawowa za su yi su ƙara yi Yau ba ka da na gobe an zo an ce daga wannan karɓa za ka yi to amma ai ba zai ishe ka sai ka tuna kullum tunanin da ba ma yi kenan a matasa kuma kullum shi za a ƙara tusa shi za a yi sanyi wala haka ne to ai ai kin san me shi yasa nake ganin matasa su fito ki Zainab, eh Hadi. Mai sauraron shirin hasken matasa kai tsaye daga tashar Express FM gaskiya dokin karfe kuke sauraro. Yau zafafan matasa ne a ɗakin namu na yaɗa shirye-shirye sai an yi haƙuri. Kuma kuna da gaskiya idan hali ya yi ma kila wani satin mu dawo mu ɗora domin yadda kuka ɗumama ɗin nan ko ku- ya kamata a baku ku amayar da abubuwan da suke cikin ranku. a madadin Malam Zaid, Zainab, Khadija, Malam Adamu Amin da Hawa'u da ta tashi da sauran abokan aiki da muke tare da su Muhammad Awalci da Murtala ga Malam Suleiman ga Malam eh, Injiniya Kabiru eh, Bilal Aminu ya tare da ni da ku da sauran abokan aiki da suka taimaka a tun da muka fara ma ni shirin ma ban gabatar da ita Yosfis din ba ban gabatar da CHR din ba ban gabatar da gidauniya Aminu ga shigar garban ma da take daukar nauyin shirin ba amma dai kada a manta cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma haɗin gwiwa da cibiyar da take yaƙi da cutuka masu yaɗuwa da kuma al'amura da suke ci wa matasa tuwa ƙwarya su ne suke haɗa gwiwa wajen tattarawa bayanan duk da ake zuwa a kawo muku a cikin wannan shiri tare da kuma gudunmawar tallafin gidauniyar Aminu Mashigar ba Nafisa Murtala Ahmad da Muhammad Adam Murtala muke cewa assalamu alaikum.